أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم والله مثل الذين عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to to yace wannan fasali kuma yana bayani wato zai bayani a cikin wasu ladabbai wanda ake so dan uwa su dinga yi وإن النساء yace saddaku game da juna ya ku yan uwa تفاهموا دون قوتهم ku dinga haɗa hannu kuna musafaha amma in ba akwai wahala ba a yin musafaha in dai mutum ba ne zai yake da kai ba karkashe lalle sai ka turmu ka yi turmutsi ka je kun gaisa da shi a in dai yana kusa da kai to in an haɗu a haɗu a gaisa بفرش وركوع in an gaisa ɗin kuma a saki fuska a yi walwala kada دون قول أو موسى kada ka damtsayar fuska ka- ka ya ka ya maka fuska saboda haka idan aka irin wannan gaisuwar to abin da ake samu a gaisuwa ba zai samu ba Ka- ka kalle shi ya kalle ka ka saki fuska ya saki fuska a idan yan uwa guda biyu suka haɗu wanda ya fara yi wa ɗan uwansa sallama idan lada ɗari ne yana da shafa'in kai kana da goma idan lada goma ne yana da yana da tara kana da ɗaya to da haka sai a sayyidina abubakar idan sabon annabi suka mai gafi suka sabon annabi ya haɗa sabon annabi sai ya shiru ba zai ba annabi sallama su za su fata yi bari sai an fara sai an fara sallama saboda ne saboda ya zaɓi wani- ya zaɓi ɗan uwansa ya samu lada tasa'in ɗin ko ya samu lada tara shi ya samu shi ya samu ɗaya ko ya samu goma dama Allah ya faɗa halin sahabbai wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khatasa su sahabban annabi suna zaɓo ɗan uwansu ya samu abu a fiye da su da sau da aka in za ku gaisa kar a kai mutum ya miƙa maka hannu ya miƙa maka sa kalli nan to gaisuwa ba su ce haka ba ba za a samu abin da ake nema ka kalle shi ka gaisa a kashi fuska a yi murmushi a yi dariya da duk abin da ake samu na ladan a gaisuwa sai a same shi وإن الاجتماع والمجمع idan kuma aka haɗu a wurin taro za a rabu kamar yanzu mun yi wazifa kuma kafin mu kowa ya kama gabansa الوظيفة kamar taro a wurin wazifa ولا بد من سند أزكى تحية ba makawa a gabatar da mafi tsarkin gaisuwa shi ne yanzu ana zai zaɓi na salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ka haka a cikin ai
ولا تتجاوزوا kada ku yanke ku dinga yanke wa juna cewa ba ni ba kai ba kai ba ni wannan ba musulunci ba ne ولا تتفاقموا kada ku dinga yanke wa junan ku ba ka zuwa wurinsa ba ya zuwa wurinka kar ku dinga yin haka wannan ba ƴan uwan saka ba ce وقولوا عباد الله عباد ku الحكيم zama bayan Allah ɗan uwan ɗinke baraka idan wani rashin fahimta ta samu tsakanin wani da wani to abin da ake so a haɗu a gyara wannan abin da ya bata tsakanin ɗan uwa abin da ake so kenan فلا تتعاونوا على البر والتقى idan aka gan ku kuma za ku yi taimako to a tab- ku tabbata da cewa abin da za a ga ana kuna taimakekeniya a taimakekeniya a kansa aiki ne na bin Allah ba na saɓan Allah ba ولا تتعاونوا على دين الفوائد kada ku dinga taimakon juna bisa ga ayyuka na banna na muni duk abin da aka kuna yin taimako to ku tabbata da cewa wannan abu Allah ya umarni da shi annabi ya umarni da shi kar a ga kuna taimako ga abin da Allah bai yarda da shi ba
sahabu sahabu bainakum ku dinga hadiyya tsakaninku ku dinga soyayya tsakaninku ya ku yan uwa kuna kurfashi amma ba da tura wa dan kai wahala ba in abu ya- na hadiyya ya samu ayi in soyayya ta samu ayi kar a tsananta kuma a a a- a gaba
wa aqulu mutajin wa la shukka malaki ku bawa mabukaci wanda ya zo wurinku kankan komai kankanta abu ko da ba ka da komai mabukaci ya zo wurinka ko rabin da biyu kake da shi ka tsaga ka bashi rabi ya fi Ma- ma'ana dai kada mutum ya zo wurinka da bukata kana da abin da za ka yi masa baka bashi ba ka bashi wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi haka manzo Allah ya ce Allah yana taimakon bawa mutukan bawa yana taimakon dan uwansa kada dan uwanka ya zo ya nemi taimako a wurinka ba kowa daga kai sai shi sai Allah ya nemi taimako a wurinka kuma kana da abin da zaka taimaka masa baka bashi ba bayan ya tafi yana fama da rashin baka bashi ba wani kuma ya shigo wurinka sai ka ce masa "Ah, ka zama da wane sai an aiko na gama da shi yanzu daga nan yake ne ai daga nan yake ka ji wai ya zo ni na on mai kaza on mai kaza on mai kaza subhanallahi to ba a san haka in dai baka bashi ba to ka kale shi da abin da ya ji na rashin baka bashi ba ba kuma ka ka kuma tona masa asiri ban ga haka ka tona masa asiri kenan
da ulil bainakum ku bar wato haƙo tsakaninku ya ku yan uwa wa kullu rajulatin da dukkan riƙe wani a cikin zuciya ku daina yin haka ولا تؤمنوا حتى الجهاد بالوحي kada ku dinga barin haƙƙi na ɗan uwantaka da tozartawa dan فهو uwa يعرفون haƙƙin ɗan uwa ga ɗan uwa in baya da lafiya ka je ka gaishe shi in an masa mutuwa ka je ka masa gaisuwa in baya da lafiya ka je ka gaishe shi in yana harkar su ta alkhairi ka je ka taya shi in wani abu na sharri ya same shi ka je ka taya shi jaje wannan haƙƙi na yan uwantaka kenan to kar mu dinga wulakantar da haƙƙin na yan uwa wanda ya zama yana wulakanta haƙƙin ƴan uwa to abun fa zai kai shi da wulakanta haƙƙin Allah ma sai ka ga kuma ba dan uwan ma Allah haƙƙin Allah ma ka fara tozarta shi me ya jawo maka saboda ba ta kulawa da haƙƙin ƴan uwantaka
وما تمتعن إلى جهنك wannan kuwa jarraba ce daga ila uban Allah ma ubangijin halitta lalle wannan jarraba duk wanda ke tozarta haƙƙin ƴan uwantaka to Allah zai jarrabce shi da tozarta haƙƙin haƙƙinsa shi kansa Allah ɗin
لذلك غفت جنة من المكارم dan haka aka kewaye aljanna da abubuwan ki da abubuwan كما غفت الجدي وخير المشاوة kamar inda aka kewaye aljanna kuma da abubuwan da rai yake so aljanna abin da aka kewaye ta da shi bin Allah ayyukan alkhairi karatun alkur'ani zikiri na filfili da dukkan sauran ayyukan ibada su aka kewaye aljanna da ita da su su za ka yi ka shige ta ita ku al'uta sai aka kewaye ta da abubuwan da suke rai yake so a gani ko su catan nan su zunan nan su luwaɗin nan su ƙarya ɗin nan su annamimancin nan su ga su nan dai dukkan zaɓen Allah da yanzu ana jin daɗi to su aka kewaye al'auta da su dan haka aka ce da Allah ya halitta aljanna ya Allah ce Jibril ya je dubo da ya je dubo aljanna ya ce ya Allah ai aljanna kan sai wanda sai wanda Allah ya nufa zai shige ta saboda abubuwan da aka kewaye ta da shi da ya da wuyayi ga wani mutane sai ta je kauta kuma da ya je wuta kuma ya ga abin da aka ce ya ce a Allah ai bayan ka ko don wuta za su shiga saboda an kewaye wuta da duk abin da rai yake so ne duk abin da rai yake so nafsu take so shi aka kewaye wuta ne su kuma mutane abin da suka fi yi kenan su da haka duk ne tozarta haƙƙin ɗan uwa to Allah zai jarabce shi da tozarta haƙƙin Allah ɗin ma gaba ki ɗaya
واصبروا من الدعوات so tijani ce ya ku ɗan uwa ku guje kanku daga yawan da'awa ina da kaza ina da kaza ina da kaza ina da shekuntaka ko kuma ina da sirri kaza ina da sirri kaza ba ka da shi to ka gudu daga irin wayannan abubuwa ولا تنتموا لها Kar ku yarda ma ku dangana da da masu da'awa ko da daga da'awa din ku dinga da'awa kuna da abin da ba ku da shi kar ku yi ba in ji shi da jare ce ku gudu daga yin haka وقولوا عبيد الله أرملها a abin da za ku ce mu bayan Allah ne mu ne mafi koma baya ma a cikin bayan Allah ba mun mu ba komai mu da shi ba za ka aje to ولا تنذروا أبدا على أي حالة يقوم عليها kuma wani wuri yace duk me yin da'awa mummunan cikawa ke duk me yin wa- wa man yadda ita mashiyuhan ko ko ko wasiran wulayatan wa mashiyatan ya mutu ala su'i khatmati wanda da yake da'awar kashe bi ba ya da shi yake da'awar wani sirri ba ya da shi yake da'awar wani taka ba ya da ita yake da'awar shehun taka ba ya da ita shehun da nake so wannan mai wannan mummunan cikawa yake wa iyazu billahi wala tanzaru abdan ولا تذروا أبدا على أي حالة يقول عليها farko wulakan ka bawa a kowane irin hali ko zan shi da kaldakal yake ka gani ko wulakantacce ne a haka a zahiri dokar ku wulakanta bawa ba ku san abin da Allah ya yi nufi da shi ba ko kuma ba ku san abin da Allah ya aje a wurinsa ba Allah ya ɓoye yaddarsa a cikin binsa duk abin da aka ce bin Allah ne ka aikata baka san inda yadda Allah take ba Allah ya ɓoye fushinsa a cikin saɓansa duk abin da aka ce saɓansa ne ka guje shi baka san inda fushin Allah yake ba Allah ya ɓoye bayi a cikin mutane baka san waye wa bayinsa na kirki a cikin mutane baka san waye ba kowa ka gani ka girmama shi baka san matsayinka a wurin Allah ba sau فاجعلوا da aka ku بغيبتي shagala da kawunan ku kurum an ce akwai wani wali bawan Allah makari ne abin da ake ce makari kamar yanzu a ce dan ataba ne ko dan taksi ne shi ne makari yana daukan mutane ya kai su wuri ashe wannan dan ataba ko dan taksi tunda a da doki ne ko jaki jaki ne da shi yana daukan mutane yanzu a wani wuri ashe bawan Allah ne waliyin Allah ne Allah ya aje shi a gari wannan garin duk ma gagaya ne a wannan garin duk karuwai ne a wannan garin Allah ya aje shi a wannan gari duk karuwar da ya dauka akan wannan jaki ya kai ta wan- ya kai ta inda take so to ta ba karuwanci amma gashi a safar wulakantacce kamar dan asaba bawan Allah ne kuwa ya dauke ta ya kai ta da ya kai ta daga nan ba ita kuma ba karuwanci saboda ka karka wulakanta mutum a kowane irin hali ka gan shi baka san matsayin da ma'aurin Allah kai dai ka girmama shi ka ba shi a wato girmansa da Allah ya ba shi da yake wala karramna bari adama baka san waye shi ba to saboda haka aka shi da janin mana fada yake tsawatar da mu yake tsoratar da mu akan wulakanta mutane Mm.
ولا تتراهبوا kada ku dinga ruhubaniyanci wato ku je ku zauna ku ce ku kamar irin da malaman wato eh, nasara suke su zauna su ce su ba za su yi aure ba sun koma a'a wala ta ta'azzabu kada ku dinga gwagwartaka ku ce ku haka za ku zauna ba aure maza la ce tanakahu tanakalu fa inni mukasirun bikum wal umma yawm al qiyamati ku yi aure ku hayayyafa ni ni zan yi alfahari da ku a ranar kiyama da yawan jama'a da to tsoron Allah ka ne yau kai saboda tsoron Allah ba za ka yi aure ba haɗu ka ba annabi tsoron Allah annabi ai yayi aure kuma ya haihu ko to saboda haka karmi mun kan ba laru manala da la rahabaniya da fil islam ba rahabaniyanci a cikin musulunci ka zauna ka ce kai ba za ka yi aure ba babu wannan تنافه تنافه فإني مخرج كافر منكم الأمم يوم القيامة من استنى بسنتي فهو مني ومن رجب عن سنتي فليس مني haka manzo Allah ce duk wanda ya so sunna ta yana tare da shi wanda ko ya zama baya bukatar sunna ta to shi ma baya tare da shi to saboda kar a zauna ba aure ayi aure ayi ba sunna annabi ce
ولا تتجردوا عن إسماء الإيشة kar kuma ku zauna gabarin neman abinci mutum ya zauna ita shi ba zai nemi abinci ba kar mutum ya haka nan ka- ka zage damtse ka ji a kai kun fi duniya ka annan zabi zabibun au abin sabibu ka gani ko iman li duniya ka ka annaka ta- eh, ta ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka ta mutu gadan in aikin lahira ya zo ka yi aiki kamar an ce maka gobe za ka mutu yanzu za ka ce mutum ai gobe zai mutu a ka gani ai ba bacci yau masallaci zai kwana in kuma a gidan ne ba komai a nan zai qur'ani sai tarbi saboda an ce mai gobe zai mutu to haka ake so kana jiran zuwan mala'ika to da haka ake so in za ka ibada a ga kamar an ce maka gobe za ka mutu in kuma ka harkar duniya ta zo neman kuɗi a ganka kamar kai baka san ma wani abu da ake so mutuwa ba abin da ake nufi a nan kowanne a yi shi bil haqqi a yi aiki na lahira bil haqqi in na duniya ma ya zo bil haqqi a yi shi bil haqqi haka ake so haka shi da ne ba a so a zauna haka nan babu wani abu dan wa man kana alatan ala nasi yuzdara yu'addu min an-nisa wa min sinfi sabiyati wanda ya zama nauyi ne akan mutane sai a bashi a bashi a bashi sai a dinga wulakanta shi in kana zuwa ana gafarta malam ana fitowa Allah gafarta malam ana fitowa a baka ana wata ran sai ga sai ka dade kafin sai Allah gafarta malam din ya fito ka gani wata ran ana haka ana haka wata ma sai ka zo a ce ai alfara Allah gafarta malam baya ai alhaji baya gida in karamin yaro ne aka aiko ya zo ya mana baba ya ce a ce ba a gida shi ke ne zo na asirin da yanzu abin da aka gaya masa ne sai ya faɗa ya ce baba ya ce a ce ba ya zo da sau da haka shobjani ya tsoratar da mu mu zama ma da sana'a da muke yi da shi ne ke kara mutunci ka kasu bin kamar tsororo da dai hanyar neman abinci wajen kamar sana'a mu zama muna da sana'a ya zama mana aiki na noma ya zama mana kasuwanci kaga arzikin an kasa shi goma kashi tara yana cikin ciniki ku bar albushu ku bar yaudara a fiye da siyarwa mazala ce man gashe na فليس منا duk wanda ya haye yake nan ga hadisin nan ma ya wace sai wanda duk ya haince mu to baya ba daga ma'abota suna ta in cinikin ne kar a haye kar a yi gwamnati doya a sama na manya a sama kasa kanana na kafa in goro ne a yi lori ɗika diga na sama kanana na kafa ko manja ne a haɗa da wani abu a haɗa da garin rogo kar a yi haka ko gero ne a cika buhu a kawo tsakuwa a haɗa nan buhu ya cika to dole dukkan su haɗin shi ne zalatin man gaishe na tsalaita ne hali wanda tafi ya haɗince mu a ce a tsaye da tsayarwa to ba ya daga cikin ma'abota sun nata.
wala ta ta fatu da bai kada ku dinga tsayarere cewa da a tsirikinku hakikan ne irin mu'amala ke su bishiyar aiki kai ba ma wannan jirgi da na faɗa ba duk mu'amalar da za ka yi ka ƙiyasta mai shari'a ta ce a wannan abu ko mene ba waɗannan da muka faɗa ba in dai za ka yi ka yi ka yi ka yi ƙiyasta mai Allah ya ce haka a kowace sana'a aikin gwamnati ne ɗan sanda ne soja ne immigration ne custom ne ka gani ko civil defense ne duka kowane abu ka ƙiyasta abin da shari'a ta ce a wannan abu wa in amatul balwa idan bala'i ya gama duniya wasu kalma falikun hanyoyin abinci sun tattoshe ko kuma hanyoyin halal babu su sun tattoshe fasirtun samur ɗaurin ila asali jifashi to shi kenan kun zama kamar wanda yake matafiyi bukata ta kama shi ya ci ya ci mushe idan tafiya ta kama ka ba gaba ba baya ba abinci ba abun sha ga yunwa kana tafiya sai ka ga wani mushe sai shari'a ta ce tun da haka ne ka ɗebi wani abu daga naman mushen nan ka gasa ka ci ka yi guziri idan ka tafi inda ka ga ka wadatu da shi sai ka yi rami ka zubar don kan wani ya ɗauka ya ci to idan zamani ya zo halattin kayuya an buga an buga halattin ta ƙi samuwa sai haramci ta samu to ba sai a sa haramcin abin da za a wadatu da bukata amma ba a tara haramcin ba ba wani go da an ce fayar zukun lawar halala fa alama wayar zukun makaruwa wal muharrama wani lokaci Allah yana azurta mutum haram wani lokacin Allah yana azurta makaruhi ka gani ko wani lokaci kuma Allah yana azurta ta halal in halar ya zo to Allah ne ya rubuta maka in haram din ta zo babu yadda za ka yi ba yadda za a yi in makaruhi ne ya zo babu yadda za a yi ba sai a yi ba ka tsare gidanka ba kokon ga yara ga abinci ana nema babu to sai wani abu ya zo maka ba ta hanyar halal ba ta hanyar halal ba to ya za ka yi haka ne za ka yi sai ka karɓi daidai ka ɗauki daidai abin da za ka iya bukata da shi na gidanka har Allah ya hore maka kuma abin da za ka samu ba kuma shi kenan ita ta ta kwaso har ma ai shi kenan ai sun da haka ne ai ba na da ciki to kai haka nan to da haka in abu ya zo sai abu sai mu zama mun zama kamar matafiyi wanda in bukatar ta kama shi da malamai suka ce zai iya cin mushin to za ka ce in haka ta kama ka mushi ya same ka sai ka ɗebi ka ɗebi abin daidai abin da za ka biya bukata ka da shi amma kar kai guziri ka ci kaurin ka bar shi ka yanke na ka yanko naman mushi ka gaba ka ci kar kai guziri in ji wasu malamai wasu daga cikin shugabanni shi ne imam maliki ta a ka iya yin guziri ma an ka je gaba sai ka yi rani ka zubar don karka yar wani idan nama ne ya dauka ya ci naman mushe ne kuwa kaman kana alatan alal nasi abin da ya samu ka ce ya jani ya ce kowa ya je ya yi ne ya yi go noma ko kasuwanci ko ga sauran abubuwa da na sana'a duka wajen abin da ya sami aka faɗa haka duk wanda ya zama nauyi ne akan mutane yin zara wulakanta shi za a dinga yi yu'addu min al-insan ya zama kamar mata kenan su ne suke gida kullum sai a samu su ya zama kamar yara yaro ba shi kullum a gida yake ka je ka fito ba ba ba ba ka kawo mai to kar ka zama yaro kar ka zama mace ya kai dan uwa to ba ka zama wato maiki ba da yake farauto a mikiya a mujiya mujiya ba wata ran a zawiyar ibrahim al-masabuli ne wani muridinta ya yi tarbiya a zawuyarsa da zai tafi sai sai ya ce masa nasiha cewa to in an je gida a zauna a yi sana'a kar a zauna a ce ba za a yi sana'a ba yi masa nasiha sai ce a ya sai yi ainihin dogara zan yi da Allah ce a na koma gida ni zan dogara da Allah ne me yasa za ka dogara da Allah ya sai yi ina zawuyar nan ina tarbiya din nan a saman zawuya akwai wata mujiya makauniya ba ta gani kullum ina lura sai ga wani shawo ya je ya samo nama ya zo ta buɗe baki ya sa mata tashi ha mujiya ta dogara ga Allah tana cikin masallaci a zaune ba ta zuwa ko ina Allah yana kawo mata abinci to ina da ni mutum ai ni ya fi cancanta in dogara ga Allah akan wannan mujiya shine sai Ibrahim Kutubuli ta to kai baka fata ka zama kai ne maikin da yake zuwa ya samo wa mujiya nama kai ba ka kokarin ka je ka nemo ka dinka dinga zuwa kana nemowa kana kawo iyalinka maimakon kai kana zaka sai a baka yadda baka san manzo Allah ya ce yadda kuliya khairun min yadda sabla ba hannun mai bayarwa ya fi mai hannun mai karba ba na sama ya fi na kasa ba baka san manzo Allah ya faɗa haka ba to da haka lalle an koma gida ayi sana'a yake mamakin da kaskanci na sufantuwa da sufa irin ta matuci da yaranta a wannan kaskanci na ce ka sufanci da sufa irin ta mace wata tana gida kullum sai an kawo mata ko ka sufanci da sufa irin ta yaro kullum sai an kawo mata wannan ai kaskanci ne ka tashi ya kai dan uwa ka je ka nemi halal ka wahala ka nema kamar da ake nema kar ka zama nauyi ya kai dan uwa a wurin ma'abota dukiya duniyan nan ka wadatu da guzuri mana ka zama kaman bako mana ka zama kaman matafiyi mana wa'annan guda biyu bako da matafiyi ai guzuri ya shi kawai ya ishe su abinda za su ci a tafiyarsu da za su sha a tafiyarsu da abinda za su yi kudin mota da shi in dai matafiyi ne ya samu wannan ai ba sai ya shi ba kudi da yawa girma ba in samu kudin motar da za ta kai ni inda za ni in zama ina da abin da zan ci a tafiyar ya zama ina da abin da zan sha a tafiyar matafiyi da bako kowa abin da yake so ke ya zama ina da inda zai kwan matafiyin ya samu wannan ya isa to kai ma a duniya ka tabbata kai ma bakon ne ba bako ne a duniya ba zama ka zo ba matafiyi ne kai ma lahira za ka ba zama ka zo ba in ka samu inda za ka kwanta ka samu abin da za ka ci ka samu abin da za ka sha ya isa ka gode wa Allah ba sai ka tara ba ولا تتخذ أجرا على دين آتي kada kana aikin lada a dinka baka kuɗi kamar kamar كإلم kamar kana koyarwa a dinka baka kuɗi kamar إمامة kana limanci a dinka baka kuɗi أمان kamar kana kiran sallah ana baka kuɗi ko وحرمة kana wata hudu ba ta aure ko ta wani ba ana baka kuɗi kaka yi wannan amma an ce wal wal ajr وأراك لكباية أهل الفتور wannan duka ba dabi'a ta masu mutunci bace amma wani malami ya ce wal ajru la tanquduhu al ijara bushra lana bi hadhihi al bishara dan ka karɓi kuɗi a kiran sallah a ladansu a koyarwa wannan bai tauye maka ladanka da za ka samu wurin Allah ba Mm.
وقال لمن إذا كفأه أن wasu suka يمتي ce a san ba a karɓar ba a karɓar lada
وجعلوا أهل الأرض duk wanda ka gan shi ma'abocin takaituwa ne na aikin alkhairi ka ne kan shi kare zama abokinka والنعم duk wanda ka ga ba abin da yake so in ba wasa ba ka ne kan shi kare ka abuce shi والأمان آل الجبت والتشريك ka lizinci ma'abocin kokari da zage da muke abin Allah shi ne da ma'abokinka جبل كريمتي ya kai dan mace wanda take mai girma ونفسك القويم ka karfafa kanka بنت أبي مريم da nisantar abubuwa masu daɗi kar ka ce kullum sai ka ci daɗi وصوت ka dinga kankanta da yawan kawai ka zama mai yawan surutu وجنة الآن ka dinga kankanta cin abinci ka dinga cin abinci وأمتي ka gani ko ka dinga ba ko da shi abinci abinci a cikin abinci a cikin abinci a ka dinga kankantawa wani wa uzulati ka dinga tukuwa ga barin mutane وأعرض عن اللغام ha ka gani ko?
وما ليس يؤتى معها wani malami na cewa yuna wurin kalba kalilin zuci amma kasiru wa min al-mamnu'i a wato yunwa yar kaɗan tana sa zuciya ta yi haske kalilin zuci amma kasiru amma in ta yawa kuma to an hana don yunwa kuma ta yawa hana kuma sai ibada ta gagara to karka wahalar da kanka da yunwa kar ku ka kuma tilastawa kanka da to a ko kullun sai ka koshi to sau fa sai sai ne ba yunwa ba ba yunwa ba bake bake ba kuma yunwa dan ka ka ka tashi kai ibada yadda ake so to وأعرض عن اللغام ka kauda kanka gabarin wa- wasan banza وما ليس يؤتى معها ka kauda kanka gabarin abin da duk ba ya da amfani manish سبحانك da كنت maza Allah ce manish tagala bi ma la ya anihi ya futu ma ya anihi duk wanda ya shagala da abin da bai dame shi ba to abin da ya dame shi sai ya kubuce masa Mm.
لسانك ka كنت kiyaye harshenka عن جيبة ونميمة gabarin yin yi da mutane ka kiyaye harshenka gabarin wato annamimanci وكثير من الأذكار ka yawaita ya- yawaita zikirin Allah من غير غفلة ba tare da rafkan rafkanwa ba rafkana ba عن بلاد معناها gabarin halarto ma'anar zikirin da kake karanta abinda kake karanta ka dinga halarto ma'anarsa a ranka بالقلب da zuciya مظلة wacce take makasanciya وذلك العنوان القبول wato kana zikiri kana kuma halarto ma'anar abinda kake karanta to alamar karɓa ayyuki kenan ta وروحها shi ne ruhi ma na karɓa aiki وتدبير ka معناها dinka tadbirin ma'anar abin da kake karantawa na zikiri أطيب shi ne المرؤونة babban abin da ke taimako تجنب أمل أيماني ka nisanci yawan rantsarantse إن التراجل sun za ka yi magana wallahi tallahi billahi lazi kan na ka daina yin haka an ce mai irin wannan rushe gidansa yake yi to da haka ولا تغفلن عن نفسها بمشيئتي to in ka yi din ma kar ka manta ka dinga sa insha Allah
وكل كذا ka zama faɗakakke ya kai ɗan uwa وارتد لنفسك هجرة ka nemi ɗan uwanka na in za ka yi addini ka nemi ɗan uwanka إجوة من دينك in za ka yi nemi za ka yan uwantaka ka nemi dan uwa na addininka أو دنياك ko harkar duniya za ka yi ka nemi dan uwanka na addini أو الأرض kai ko وحشتي zaunawa za ku yi ku yi hira ka nemi dan uwa ka nemi dan tijaniya ka nemi dan bayra ba za ku tashi ba ba ku ambaci annabi ba ko shi wata jani ko shi wata sayi أو عطية الدنيا saboda haka karka yadda ka aboci mutanen banza wanda in an zauna ba wanda za a zaga sai bayan Allah dan su abokai na kirki su ne kawa ne a wurinsu a nan duniya ما أفعل قدتي a lahira kuma su ne mafi cikakken mafi bitin wato wato wato udda wato makami da da abin da za a rike a ra- a ranar kiyama ومن لم يواجه wanda duk bai dace da kai ba جاء على كل سنتي wanda ba ku yi daidai da shi ba ga aikata ga aikata sunna shi baya son a aikata sunna to ka rabu da shi kowa ya yi shi فقومت ذاتي بكل ملامتي in kana abota irin wannan wanda shi ba ruwansa da aikin sunna sai abin da ya saba wa alkurani da hadisi abutar sa ba yana zuwa da da dukkan cuta يصير من الأعداء في يوم عثرتي a ranar alkiyama sai ya zama yana daga cikin makiyanka a ranar alkiyama kuna kuna musu ai wani kai ne ka hana ni zuwa wurin wazifa abu wani kai ne ka hana ni wajen zuwa zikiri wani kai ne ka hana ni wajen kuna ta musu a ranar alkiyama Allah ya ce a to nan jayayya za ku yi mun za ku tsaya kuna min jayayya ne maza ku tafi wuta ku tafi wuta ku bani wuri ku suna karka aboci dan uwa wanda yake ba zai ba zai ja ka zuwa ga aikin alkhairi ba al'akhir la'u aduwwun ko yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin haka Allah ya ce وصاروا ذوي فيك ko da yaushe ka zama kana abutan ma'abocin gaskiya تعيش في ka سعادة rayu a cikin arziki a duniya ka da lahirarka ولكنهم sai dai abokai masu gaskiya أعز من بين رحمتي to ma tsumbun ya samu daga kwan kwasa-kwasa wani wani tsuntsu ne to sun bi wuyar samu a samu aboki mai gaskiya a a- a mu'amalarsa a maganarsa a ayyukansa a- a dukkan hulɗoɗinsa to fa kana da wuyar samu وهذا خصوصا إن أردت فضل إياك سلامة ولدي idan kana son zuciyarka ta tsarkaka kirjinka ya kubuta to ka ka- ka abuci waɗanda suke wato hasawa ma'udun ku إن أردت فضل in kana son إياك zuciyarka ta tsarkaka سلامة in ولدي kana son zuciyar jinka ya zama ya kubuta مع علوم in kana so ka فريدتي samu ilimai maɗaukaka to kai ambaci fassawa
وداع الأسد الأوامر ذهب بها ka daina hulɗa da ammawa in ana ganin ka da ammawa mutanen banza wato kurjinin ka sai ya tafi tun ana ganin girman ka sai wani bai da abokai sai mutanen banza mai ganin girman ka sai dai da ganin girman ka
وغيبتي ولدي kwarjinin fuskar ka da ake gani kana tare da mutanen banza sai a daina gani فجاء توقع لقلتي ita shine babbar illa sai a daina ganin girman ka dan kai baka da kowa sai mutanen banza وهذا الأسد الأعيان kaga muha- hulɗa da zababbin mutane ركن مؤسس rukuni ne wanda yake mai tushe وأصل كبير asali ne babba hulɗa da zababbin mutane من كفاء طبيعتي ɗabi'arka za ta amfanu da irin ɗabi'arsu saboda haka ka dinga za- zama tare da zababbin mutane kai ma sai ɗabi'arka ta kwaikwayi ɗabi'arsu فعن غيرها تغني wato hulɗa da zababbin mutane tana wadatar da kai ga barin hulɗa da mutanen banza ولم يكن غيرها amma hulɗa da mutanen banza bai wadatar da kai ga barin hulɗa da mutanen kirki فدار kai ne ka nemi magani بما قال الأساس كلمتي da abin da shugaban ɗari kasar mara wannan duk ma- magunguna ne da zai gyara zuciya to kai ka magantu da irin wayannan magunguna da suka faɗa maka ففي غرفة الجزماء a tsanan hisarwa ta aituwa ta zo mana a yin hulɗa da masu kuturta ta zahiri da batini amma wa kenan kar a yi hulɗa da su
فليس لي صعوبة ولا بالويهة
ita wato abin ba a rike tarbiyya yake ba ba kuma a karanta allo yake ba ba a karanta littafi yake ba kai hulɗa da da zababbun mutane ba ka koma gefe ka rike tarbiyya ba kai ba ruwanka A- a hulɗa da mutane mutanen kirki abin da zaka samu ya fi ka koma gefe ka rike tarbiyya ko ka rike littafi ke ta karatu kai ba ruwanka da kowa a'a kai hulɗa da su mutanen kirki alkhairin da zai biyo maka zai zai zo maka ba kaɗan bane liqa'u zawil sirqin wato gamuwa da ma'abota gaskiya laqa'u libaqin kamar kada kiɗin ne da abadin na ala liqa la to abin da ke cewa laqahi kamar aure da ake yi a haɗa da mangoro da mangoro to idan ka zauna da mutanen girgi kamar kamar haɗa irin wannan auren ne nafsun ka da ruhin ka za ta amfana da zaman ka da su wa qad yastafil alilu minhum bi nazarati da yawa an kai hulɗa da mutanen kirki zaɓaɓɓu kallon su kuran su kalle da sai ka sai ka waraka daga dukkan cututtuka na zuciya wa kullu ma tajaa ya kai dan uwa ka je ka ci duk abin da kake so ka ci in ka ga dama ka ta halal in ka ga dama ka ta haram fa mithluhu sahibul amr amma ka sani in ka ta halal abin da zai ga- zai bayyana a gaɓoɓinka ban Allah in ka ta haram abin da zai bayyana a gaɓoɓinka saban Allah to da haka- to da haka- to da haka an baka zaɓi ka je duk abin da ka ga dama ka ci in ka ga dama ka ta halal in ka ga dama ka ta haram dan a sa tuka asalin tsoron Allah fi ummatin yana nan a cikin lauma wa bi kullati yana nan a cikin hulɗa don sau da aka aka ce a wato a ɗin ɓar'umataka su jam da'awatuka abincinka ya zama tsarkakakke halal in kai haka addu'a ka za ta karɓi ko shi da ake ta bubbugawa ne daga abin da ka cika ciki da ƙabusaye kuma ka zo kasar Allah a gaba ka zo kasar Allah a gaba kuma ya amsa maka kaga Allah ya ki amsawa ila abincin da ya ba daɗi ba mai daɗi aka ci ba kaga ni ko ba akwai hadisin da yake cewa ba eh mare ne eh, wa rafa'a yadai ila sama'i ya ya daga hannunsa yana ta ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya daga yana san yana tana ci Allah ya ki kula shi to ya Allah zai kula shi fa madara fa madamu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu haramu وغزي بالحرام فأنا يستجاب له abin da ya abin da ya ji halal haram abin da ya za haram an ce da shi da haram ya zauna a wuri na haram kuma yana so Allah Allah Allah Allah an ce da shi da haram da ya Allah ne ya amsa masa inna Allah ta'ala tayyibu la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne baya karba abu sai tsarkakakke sau da ka a tsarkaka a tsarkaka abinci in aka in abinci ya ɗarki ya daɗi to addu'a fit sai ta wuce amma in abinci bai daɗi ba sai a ta bugawa ba ta ta bakin ɗan banza sai karbi ya sinke Addu- addu'a ba ta biya ba ko sai ɗan banza ya aiki a mutu ta sinke yana hurɗe mu ba za mu ta ba za mu ba wani wurin masa ya sai karbi in karbi ta sinke to addu'a ta karbu to sai a yi ta yi a yi ta yi har tarbi ta sinke Allah bai karba ba to abincin ba a daɗi
hawa'il subratin sau da haka ana su ne ko cikin sabon manzo Allah aka ta wanda yasa kai da kai addu'a ne sai Allah ya karba sa'ad bin abi waqas da kai addu'a sai Allah ya karba me ne sirrin ne sai ai ba na cin abin da abin da yake haram ba duk abin da yake haram ne ba zan ci shi ba ne shi yasa da na yi addu'a sai ga ka karba to sirrin kenan to
hawa'il subratin wato fa'ida ta abuta mutanen kirki talafin sarwatin kamar fa'idar amfani da dukiya ne misali in ka zauna da mutanen kirki ka samu riba ta addu'a sa maka addu'a sa ce ce ka ranar kiyama in kai abuta da mai kuɗi kuɗin nan nasa wata zai amfane ka wani abu zai zo ka ga ya kawo kuɗin ya baka ka je ka yi to haka inda ka in ka zauna da mai kuɗi kuɗin sa zai amfane ka to haka ma yin Allah in ka zauna da su su ma zama da su zai amfane ka wa ga'in in ka zauna da mai alfarma mai mulki wata nan sai ga ra'ayi mutuncin ka ta aika da take da wani ta yake da minista ko ciyaman ko shugaban kasa ko gwamna ko majalisun gwamna ko mai ba da shawara sai ga ana jin tsoro ko tare da bidiyo sai ga an raga maka saboda wannan to haka shi ma bayan Allah in ka zauna tare da su za ka sa- za ka ci albarka zama da su wa ilmin ko in ka zauna tare da malamai zaman ka da malami ka amfana da zama da shi wa gatlanin ko liqa'ati ba komai ka samu riba ya maka addu'a
wa min hasa'u yana daga cikin abin da ake neman mu da shi mu dinga at-ta'awunu fi tuqa abin da ake ta'awunu at-ta'awunu fi tuqa duk inda za a gan mu muna taimakon juna akan alkhairi za a gan mu muna yi ومن أنفسهم أيها البصيرة yana daga fa'idar abutan zaɓaɓɓun mutane idan ka na basira ya buɗe فضاف بيان نور الإجتماعي in ka abuci in ka abuci mutanen kirki sirrinsu zai na su da kai in aka haɗu ana zikiri وهو من نتائج قوته taro a wurin zikiri tare da manyan mutane zaɓaɓɓu shine yana daga cikin shine fa'idar zama da su ɗin ومن تأمل الأعضاء yana daga fa'idar abin abutan mutanen kirki jurewar wato cuce-cuce ba a cuce ka ba والوسائل musibu ba sa same ka ba ومنها شفاعة بكفران الرجل yana daga cikin zama amfanin zama da su ka samu ceto a wurin su ranar alkiyama Allah ya gafarta maka zanuban ka ka tare da malamai ka ji abubuwan da zaka yi Allah ya gafarta zanuban ka ka ji ka ومنها توسل ka ji abin da zaka yi ka samu ceto a ranar alkiyama ka tare da malamai ka ga zama da su yi amfani kenan kuma ina yana daga ciki dai ka kwa samu ka samu soyayya وإيصال إجوة بدين kana yana daga cikin amfanin zama da su in kana tare da su ka zaɓi ƴan uwa wanda za su yi addini da su ka ومبدة zaɓi ƴan uwa na ruhi ودنيا kai دنيا har yan uwa ma na har- a harkar duniya ko a a abotaka a harkar duniya ka samu yan uwa ku dinga yi da su وترك الجراء ka dai ka bar dukkan jayayya kullum sai da a zo a ta tafka musu da kai ka dai na yi haka ko a yi ta jayayya da kai duk kamar irin wannan وكل ma'abota jayayya da- da- da da- da sabani da da- da jidali da- da da yawan surutu ka rabu da su وترك ذهان في حدود مرجيتي ka bar kutsawa a cikin sha'awace sha'awacen kaskantacciyar nan shi ne ita ce duniya ولا بد من حسن ابتدائهم to shi ne babban magana abutan mutanen girki yana da sharaɗi sharaɗi inda ka abuci mutumin kirki da farko to ya zama har ƙarshe kana tare da shi
ومنتهى idan ka abuci mutumin kirki bayan Allah daga baya ka zo kai bari abutan nan taka ba za ta amfani ka ba لليل جميع ما أتى في الأخوة shau da ne bai faɗa ya ce babu babu ba ba ba ma- ba makawa abu- abutar inda ta aka fara ta da farko da kyau ta yi karshe ka gani ko in fa ana so a samu duk abin da aka faɗa a ab- a abutar mutanen kirki inda farko ya yi kyau karshe ya yi kyau kar a yi ɓari saboda haka kowa yake fatan yadda ya karɓi ɗariƙar nan tamu ya- da shi- yake tare da shehu tijjani na karantawa kowa yake fatan Allah ya sa ya dire direwar ita ce ba kai fatan Allah ya sa ka dire to shi ne babban fata inda duk abin da kaga an fara ana so da farko yayi kyau ƙarshe yayi kyau yawa shi ne shar duk abin da kaga an fara to inda farko yayi kyau ƙarshe yayi kyau abin da aka fara za a san shi za a same shi وراس ذوي فقر ma'abocin talauci ka taimake shi in ya zo wurinka بلا من kar kai masa gori kar ka والأعراض cuce shi bayan ya zo ya roƙe ka wani abu baka bashi ba kuma ka zo kai ko kuma ka bashi kai masa gori والرسعات wannan fasofi da kalimun faɗa su ba wato wannan da kalimun faɗa khasun bin musu zakiri sai ba ta ce bantu ne rayu ga wanda suke tsarka sa
ودار بفضل المال kai mudarati da ba da dukiya wato ma'ana ka jawo hankali wanda in sai an bashi kuɗi zai zo bashi
لا تقم kada بزنا ka zama mai magudi ya kai dan uwa ولا تولدن أهم بكل وقلفة kada ka buƙatar da dan uwa ga ga wani uzuri ko wani wahala ma'ana wani dan uwa ya zo wurin ka neman taimako ka- ka dora masa wata wahala sai ya ja in kana so in ba ka sai ka je ka yi kaza sai ka yi kaza to in kai haka ka yi abin da ba a so dan uwa in ya zo wurin ka neman taimako kar ka dora masa wata wahala akan abin da zaka ba shi sai ya je ya yi maka kaza sannan ka ba shi kar ka yi haka nan ko ba وفائله في أمر يوافق in dai سنة an uwa ya zo wurin ka neman taimako ka taimaka masa in dai abin da ya kawo wurin ka taimaka masa abu ne wanda ya dace da alkurani da hadisi taimako ne na addini ka taimaka masa وخالف في شيء يوجيه بدعته idan dan uwa ya zo wurin ka neman taimako amma abin da zaka taimakawa ya abu abu ne wanda za a aikata bid'a wanda ya saba alkurani da hadisi to karka taimaka masa ولا تمنعن سوءا لأمر عنده من الأجر idan ɗan uwanka yana yin wani abu mara kyau ko na saɓon Allah to ba shi za ka ci ba aikin da yake yi za ka yi saboda mai lamar na kimta hu ko min بل al'ada فانفع بألقى كلمتي abinda za ka yi masa kai masa nasiha da kalmomi masu taushi aikin da yake yi za ka ki ba shi ba kuma ka gode wa Allah kai da Allah bai ka kana yin wannan abu ba
وقد تركوا لها انتقال لبركها idan za ka yi wa ɗan uwa nasiha kamar inda shau tijjani yake an so a koya nasiha shau tijjani idan wani na yin wani abu wanda bai dace ba shau tijjani sai ce ma balun nasu ya ba'alu na kaza wa kaza shin me yasa mutane suke yin kaza da kaza suke ai suke yin kaza suke kaza suke kaza ne to da kai shau tijjani me yasa mutane suke yin kaza suke kaza suke kaza to in ya gaba ka bari ba sai ya kirawo ka to kai wane nasihan nan mara kaje ina yi da kai nake ba zai kira ka kai da shi da kai nake wannan nasiha ba me yasa kaje kaza kaje kaza ka daina ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce biyu kenan ko to na uku to sai ku sai maka a cikin jama'a kai wane bai- ba- me yasa ba an ana kana kaza an an maka an maka nasiha ka gidi na kira ka ka gidi a cikin mutane saboda wani farta idan kai masa nasiha a cikin mutane maimakon ya ji sai ya bangare to sai kai ka yi ta gama gari kamar da kowa kake kamar baka san da wa kake ba mun ka ga ya ki sai ka kira shi kai da shi in ya ji kuma to sai kai masa sau da haka aka ce an shartin ka yin nasiha a boye ta in ba a boye ta ba to karshen ta sai a kai kuma وإلا nasiha da shi.
فلتبركتها sai a في sai a zama البرية kuma an kai ga ka kunyata mutum maimakon ka kira shi kai da shi ba wanda ya sani in kai masa sai ya dauka amma an kai masa far ɗaya a cikin jama'a sai sai abu ya zo da kunya ka kunyata shi kuma ya kiji kila ma daga nan ya daina zuwa kuma kaga abin da ake nema bai samu ba ولا تتكلم في kar كلمة أجر ka dora kanka wahala kowa sai ka kullum sai ka sa madaukakan kaya سوى الوفود a'a ka bari sai ana wani taro na idi ko أو ko لإنهم zuwa idi ko zuwa ko kuma sallar juma'a ko zuwa zikiri ko zuwa wazifa وفي مسجدهم haka nan a wurin magana ma karka dora wa kanka nauyi إلا كبيرا sai بمشكل idan an nemi ka bayyana abin da ba a gane ba kada zama mai yawan surutu in dai ka yi shiru ka zama mai yawan su in an ji kayi magana a wani abu ne ka ji ana yi wanda ba haka yake ba ce a'a abin ba haka yake ba gashi gashi zai kuma ja bakin ka ka shiru وللريف سنكرا مرافة بجرتي haka nan idan ba kuma zo wurin ka ka kallafa wa kanka wahala sai ka ka masa kwai da da da shayi da dankali ka gani ko a a ka kawo masa abin da kake kan cika a gidanka ka kawo masa ya ci in ko ka sha kawo mai da kosai ya ci ko ko da alal kawo mai ya ci
بابا لا ربي
in amala ka cika kawo mai in dan waje ka cika kawo mai ya ci in ka ce duk ba ko ne ba sai ka kawo mai kaza ka kawo mai shinkafa da salad ka kawo mai naman kaza ka so mai farfesu ka yi mai kaza sai ka ji maka so a sai zama ko ya zo sai ka je yanka sai ka jiran ka baya so su sa ka ɗora kan ga wahala abinda kake da shi ka kawo Mm.
dan afirka وكل سوارع Da Afirka ji za ka faɗa mace. To, haka haka ne.
وكل سوارع Ka zama mai kaskanta da kai ya kai ɗan uwa.
حيية Ka zama mai yawan kunya.
ولهينة Ka zama mai taushin hali.
وكل حسن الآلاء مع كل Ka zama mai ذرة kyakkyawar ɗabi'a tare da dukkan halitta.
وأحسن المهزم Wanda ya kyautata maka ka kyautata masa.
بأيد الإسلام Gwargwadon ikonka.
وإن لم تجد In mutum ya kyautata maka ka rasa abin da za ka saka masa da shi.
فكاتبي غير To ka دعوتي saka masa da biyayya addu'a.
وكنت ذوي فضل بأسنى المجالس Ka keɓanci ma'abuta falala manyan mutane da wuri keɓantacce. In babba ya zo a bashi wuri a keɓe masa wani wuri da ya zauna. Ya zauna.
وهاتف من الإجوال حرفنا لأولتي ka kiyaye kuma suturta al'aurar ɗan uwa idan ɗan uwa ya abu kar kuma aje ta yawo da shi kajuwa ne kawai kajuwa ne kuma shine yayi kaza shi yayi kaza a'a ka kiyaye wato wato al'aurar dan uwa in in abu dan uwa ya abu kuma ga a ce yawo da shi a cewa kaza a cewa kaza a a kiyaye al'a a kiyaye wato sirrinsa
وقم خذنا ka zama mai kyautatawa لأهل العلم والسنة ga malamai ma'abota sunna ka dinga kyautata musu ولا تكن مجرا لكم ما يشرئك kar ka zama kai baka da mai fada ko ba abokin fadan ka sai malamai wanda yake sune suke dauke da shari'a فهم خروج الدنيا baka san malamai sune fitilar duniya ba وأخرى sune ma fitila a lahira ka فنبذل fake da malamai فلم منهم شفاعة يوم حضرتي in ka fake da malamai ka samu ceto a ranar alkiyama ceton su يا رب آه، يا إله.
على الآمنية بجاهك رسول الله خير الولية يا رب وما لك ذل أن الرياء كفرته بأرض ربا منهم وعفر وقتك يا فمرتكب ذاك الأولى بنسبة ومستوجب بذنبه قد بينت فمن يصلي نوته أو بمهجه فمرتكب وضع بأواس صوته فصل ita wannan fasali kuma yana bayani في النهي عن قراءة المال an hani gabarin tozartar da dukiya kar mutum ya tozartar da dukiyarsa وما لك ذل malai ce ka kiyaye dukiyarsa عن الرياء gabarin tozarta كفرته بهرج kamar in ana yaƙi tsakanin musulmi da musulmi ka ɗauko dukiyar ka ba ka ka ba da yadda ya ta taimako to wannan ba ka to tozarta dukiyarka ريبا kamar ka ɗauko dukiyar ka bayar a ciniki na riba in kai haka ka tozarta dukiyarka ka زنا ɗauki dukiyar ka ka bayar a yi zina in ka ba da ita a zina ka tozarta da dukiyarka وأمر ko ka ba da kuɗinka don a je a sha giya in kai haka ka tozarta dukiyarka وفرقتي ko kuma dukkan wani hukunci ka ba da dukiyarka a yi hukunci ba na gaskiya ba shi ma ka so da ta dukiyarka فمرتكب لذاك duk mai yin irin wannan da dukiyarsa يبلى to بنكبته za a jarabce shi fa da musiba ومستجب بذنبه فالبينة to duk mai yin haka da dukiyarsa kuma ya cancanci Allah ya kwace dukiyar da ya ba shi ita ce nema فمن لم يصفي نفسه wanda ya ga ba abin da ya same shi da dukiyarsa kuma wa'annan abubuwa yake yi أو بماله shi a kansa ba abin da ya same shi ko kuma dukiyar ba abin da ya same ka فمستدرج to Allah ya yi maka istigradi ne وباع بأبهص بأبهص صفحتي don haka cinikinsa ya zama ya ya muna ya yi ciniki mummuna Allah kuma baya kawai Allah ko ke kama shi aka da azizul muqtadir ya cip ya kama shi yana ta yin wani abubuwa bai ga wani abu a dukiyarsa ta ya same shi wani asara bai ga a kansa shi wani abu ya same shi ba to in yana haka to ya tabbatar da cewa Allah ya masa istidraji ne to kaga Allah اللهم ya صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما سبق ناصر الكتاب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام